magajiyar nafizatuwa a gai hawa zumun fula hannun ƙara haye a gai hawa ka dai zumun fula hannun rana sai da gunda ake kabewa zumun sarki muhammadu jiƙa muhammadu alajawa da kwana mai yawa in ji zabiyar mashashan kano na dabani na ce na gode binta masoyi habibi na hayimin na maganan binta na gode dai yau kin ci karo da zabiyar ta kaka babban bako dagi maganin ƙasa mai tauri farin ciki hawa kana alasa a wanye lafiya yau ga mu a gidansa ga ka babban bako a gaya hawa malama binta ko mai sayyar dalili amma dalili ko baya kankani dalili baya yawa baya kankani godiya malama binta mai saurin ba da kuɗi kin biya ni na gode miki saura ki duba turmihi ki bani in je in gyara gidan mai zargadan ki duba turmi binta ki bani ba na da kan kuka ba a ga hawa malama binta farin ciki hawa kana ga fara da kyauta malama binta kin biya ni ba ba shi ba ina godiya ina ƙara hawa na gode maganan binta na gode mata malama abinta malama na yi godiya na gode kin biya ni na gode miki ina godiya ina ƙarawa na gode alaraya mana 'ya'yansa kaka babban bako 'ya'yan daji maganin ƙasa bai tauri Allah shiraya su sai da gunda ake kabewa kan sun girmama shi a duniya. Na ce na yi godiya da gode ‘ya'yan uwar gida sarautar mata hajiya ta koba ko tana gida mahadalla ‘ya'yan hajiya wade sai da gunda ake kabewa godiya an fama na yi godiya da gode ‘yar hajiya wade na yi godiya da gode a gaya wa alhaji Ahmad. na ce ‘ya'yan alhajiya wadda irin sarkin irori ta biya ni na gode mata. Ina godiya ina ƙara hawa na gode, alaja da kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙara hawa a gaya wa malama masoyi habibi ta habiya ni, malama binta na gode miki. Ina godiya ina ƙara hawa baƙuwar mutanen Nijar sai mu je mu dawo lafiya. idan dalili ya yi sai ki kai ni Nijar mu je mu dawo lafiya. Farin ciki ya hawa kana, ana ja mana kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙara hawa na gode. Yau kin gamu da zabiya kaka babban bako dagi maganin ƙasa mai tauri, ana ja mishi kwana mai yawa. Farin ciki ya hawa kana, ana ja masa kwana mai yawa. ina godiya ina ƙara hawa na gode binta binta malama farin ciki hawa kana kin biya ni ba ba shi ba mu koma kaduna da yawo ni ban ga malama ba malama ta mana gode mata ina godiya ina ƙarawa na gode farin ciki yawa kana idan da rayi da rabo bayan kin bani kuɗi da ma ki ba ni turmi ba na da kan goka ba ina godiya ina ƙara hawa na gode farin ciki ya yi shemu ya ɗige mana gode dai ina godiya ina ƙara hawa na gode farin ciki ya yi shemu kun biya ni ba alhamdulillah ya rabu da alami na madogara wa ƙadiran wa maridan wa aluman wa hayyan ji babu mai ban da Allah, wa ya zayya Allah bai ba. Bawa ko mai kake nufi ka ambaci Allah madogara, mai kyauta ba abu gori, wanda in ya baka yawu gobe mahaya baka, jalla dai jibi zai gara maka. bari mu aike da gaisuwa gai da sarkin karo alhaji ado bahayero ɗan abdu magajin kadir sarki mai gadin birnin kano ana taimake kama shashen kano da dabo hazoji tara nan na zuwa ka kwana lafiya ka tashi lafiya sadauki mummuni ne ɗan abdu ka kwan lafiya jikan alu mai sango ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa ɗan abdu ka kwan lafiya zabarunka ya gama da mahadi mashashen gano da dabo maje hajina na lafiya ko yau zaman duniya alhamdulillahi ka gaje maje nasarawa ka gaje abdullahi dabo ya gaje sarkin kano usmanu yau shine alu mai sango mashashen gano dan abdu alaji kangara diman kano abdulkadir ala za mutu hutawa na gode ina godiya na kara wato ya mazafa na ce a gaida baban tuta da na jidda gari ya waye baban amincece na allah baban lami daka kwan lafiya a gaida baban balarabiya na yi godiya na gode ɗan hadiza uban hadiza baban bulhani dubu rigar yaro na yi godiya jikan maje baban maje baban sarkin garho muhammadu magajin sarkin karho muhammadu alaja maka kwana mai yawa na godiya na ƙarawa na gode ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa irin ado mai sango gaba lafiya baya salamin toya mazafa Allah dai yake gabanka har bayan ka dodo sai rada gari ya waye na tirakin kano malam maje gari ya waye na ɗan biran mai danda alajikan ɗan yankano aminu ala za mutautawa gari ya waye su kuma kaka ba wada baban ƴan sirke da buke ɗan abduka kwan lafiya baban tambari da kakaki da busa da garba ka kwan lafiya gari ya waye jikan mariya jikan hawa jikan baka tuma garin biya waye mana gari ya waye mai dubin bayi da doki, alaja maka kwana mai yawa. Gari ya waye baban tambari da kakaki da busa, ɗan abduka kwan lafiya. Ko yanzu zaman duniya alhamdulillahi, tun da ka gaje gidan gawo da kuka, za ka gama lafiya dai baba. mai masallacin addini ɗan abdu na gode maka na gode ma da babinta na godiya na ƙarawa masoyiyar sarkin kano alhaji ado bahairu na godiya da malama binta baturiya ta biya ni kyauta ba biyan bashi ba ta ba ni turmi a cikin albarkacinka mai ruwan nera da nera malama binta na gode mata, ina godiya ina ƙarawa, ‘yar gidan abba ta biya ni, ta biya ni baba shi ba, ina godiya baba uban iyali to ya maza fa, Allah ne yake gaban ka har bayan ka dodo sai rada, jigawa tarin Allah da da ba sadauki, ka gaje maje nasarawa. ka gaje sarkin Kano Usmanu, ka gaje Almai Sango, Toran giwa magajin dabo, ya gaje sarkin Kano Muhammadu Inuwa, alaja maka kwana mai yawa. Gari ya waye na ɗan biran Abubakar Garba, gari ya waye na ɗan isan Kano Alhaji Malam Hamidu, gari ya waye zumun Mamudu. ɗan majan Kano ba maje ba ne sandan ne, garin ya waye toya mazafa, sannu na alhaji tijani, tirakin Kano da yawo, alaja maka kwana mai yawa, uban sarakuna dan abdu na mahadakin kano na gode na wazirin kano na gode alhaji usmanu ina godiya ina karawa uban hakiman kano alheri ya kai masa ɗan abdu zai zo lafiya baƙon mutanen borno ya je ziyara ya je ya dawo lafiya baƙon mutanen maka baƙon madina baƙon dutsen arfa toron giwa na daba sadaukin sarki alaja maka kwana mai yawa mashashen gano magajin dabo ya gade masallacin addini mai gidan banda mai gidan kofan nasarawa toron giwa na dabo mai gidan bani sauna abdu alja maka kwana mai yawa ina godiya da arzikin ga mai saurin ba da gida da doki na daba na gode maka mai saurin ba da rigar kwakwata toron giwa na abu da sadauki ala taimake ka mai ƙarfi da ƙarfin annabi Baba uban iyali Ubangijin mai soro da tazka, Ubangijin mai soron baki ‘yar Muhammadu, na yi godiya da arzikin ka toron giwa na da baka san daidai, alaja baka kwana mai yawa, a gaida kurmar ruwa na abudu, baban ‘yan silike da kagira, na yi godiya uban ‘yan tagwaba na da baka san daidai. alaja maka kwana mai yawa, mai tagwayen masu magajin abdu, toron giwa da da baka san daidai. Ɗan maje nasarawa jikan maje nasarawa, alasa ka wange lafiya. Ina godiya da arzikin ga mashashen Kano ɗan abdu, hazoji ta rana na dabo, alasa ka wange lafiya. Mai hawan daushe. mai hawan ƙofar nasarawa, toron giwa da daba sadauki. Allah dai yake gaban ka toya mazafa har bayan ka dodo sai rada. Idan aka yi bindiga ka hau, ana dindike ana gudu, kowa na sanya ganka sadauki. To Allah shi nunan annabi. Nace ku tawo ku gano wali ɗan wali sadauki mummuni ne. wanda bai san abdu ba ya raba ya zo ya ganka ga abdu ba ya raya zo rafiya. Toron giwa magahadin abdu ko yau zaman duniya alhamdulillahi tun da ka gaje gado ka zauna za ka gama lafiya dai baba. Baƙon mutanen Legas toron giwa na da ba sadauki. Ka yi gabari ka yi yamma ka yi kudu ka yi arewa. ka gyara mana duniya da dabo, don kowa ya zauna a lafiya. Ina godiya ina ƙarawa ka kwan lafiya ka tashi lafiya, lafiyar ka ita ce lafiyar gari, lafiyar ka ita ce lafiyar musulmi makahadin dabo, alaja maka kwana mai yawa. Domin ka riga ba ta kwana lafiya ba, jirin jikwa ba zai kwana ba. mai dubin bayi da doki sadauki, a gaida baba Ubangijin ɗarimi, Ubangijin sarkin hatsi Muhammadu, Ubangijin maja siddin na abudu, baban Isiyaku Ubangijin salamar Kano, alaja maka kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙara hawa toron giwa da daba sadaukin sarki, za ka gama lafiya dai baba. tun da ka gaje birnin Kano, shi ne maje nasarawa ka zama alu mai sango. Ina godiya ina ƙarawa baban amincacce na Allah, baban lami na gode maka, babanmu da mai ramadasa baban amama, toron giwa na daba sadauki. Baban abdu kan abdu ka biya ni, ka biya na baba shi ba. ina godiya da arzikin ka raba gardama to ya maza fa, Allah dai yake gabanka, har bayan ka dodo sai rada. Ka je ka dawo rabiya to ya maza fa, toron giwa na abu da sadauki, adali ka zauna a lafiya. idan ka fita ka zauna toron giwa magajin dabo ka bai wa mai gaskiya a baisa mai ƙarya ya tsere ɗan abdu dan na zuwa ya gaje masallacin addini mai gida a ɗorayi a gogel tun da ka kai mu ɗorayi ka kai mu bani sau magajin daba daure ka kai mu gogel mu je mu dawo rafiya mai gidan banda ka biya mu alaja baka kwana mai yawa zamanin ka ya gama da mahadi mashashen kanu na dabo ka gama lafiya dai baba ina godiya ina karawa to ya mazafaran abdu mashashen kanu na dabo ubangijin bayin sarki ka biya ni kyauta ba biyan ba shi ba alaji kanwan ban kano habubakar garba alaza mutuwa hutawa ina godiya ɗan Mamudu uban Mamudu ka biya ni na gode ma. Ina godiya ina ƙarawa baban Halluru ka biya ni, baban Jabaru ka biya ni. Toron giwa na daba alaja maka kwana mai yawa. A gaida batan bulhanin in ba, alaji kan bulhanin ƙyola magajiya hargaje, alaza mutawa. Gatan bulhanin mahadakin Kano, gatan fulhanin ɗan barta alheri ya gaida fulhanin rano na yi godiya alhajiya na na ta biya ne ta biya na ba ba shi ba gatan fulhanin dudu gatan fulhanin gwarzo toron giwa na da ba sadauki alaja maka kwana mai yawa ina godiya ubangijin yan soro wala babba da yaro Baba Ubangijin jakadu ka biya ni, ka hana mana kukan duniya. Ina godiya ina karawa ɗan sarkin Kano Muhammadu Ino Allah shi kansa, ala za mutuwa hutawa. Farin ciki bai wuce wannan ba baba uban iyali, ala za maka kwana mai yawa. Ina godiya ina ƙara haɓa toron giwa na daba sarki mai gadin birnin Kano. alhamdulillah kyautar Allah ta yi, ka hana mana kukan duniya, mai dubin bayi da doki to ya matsafa, mai gidan gado bagajin abda alja maka kwana mai yawa. Uban tambari da kakaki da busa, baban taushi magajin dabo, nace uban garin maho da mota. baban kili baban danda toren giwa na dabo ala za ka sayo jirgin sama ina godiya da zamanin kama shashen garho na dabo ala za maka kwana mai yawa a kiyaye ka sadauki mummuni ne kowa yake halinsa kana ganinsa toren giwa na dabo za ka gama lafiya dai baba duk inda muka je muka leƙa a cikin albarkacinka ne, idan kuwa ba a cikin albarkacinka ba wani tsoron ba ma leƙa shi ba. Ina godiya ina ƙarawa toya mazafa, na goda abdu kan abdu mai ajiye na abinnin Kano, ta'ala shiga ta maza. Toron giwa magajin abdu, alaja maka kwana wayawa. ina dinge a zaune sai na kan ce mai dalili, da ba ka yi min dalilin da zan san gidan tsarkin Kano. Idan na zo birnin kudu, na kan ce mai dalili da ma ka yi min dalilin da za ni gidan tsarkin Kano. Zamanin sarkin kudu dogon sarki na salaji kan sanda, mijin amina mijin fulha na gwaggo. mijin Hindu ya riga mu ta'ala shiga barta masa. Na goda sarki mai garin ƙaraye Alhaji Ibrahim ta'ala shiga barta masa, ɗan Hadiza uban Hadiza, shi ma alaza mutuwa hutawa. Ina godiya ina ƙarawa toya mazafa, yau ga mu da Alhaji Abubakar Garba kakan Garba, sarki mai garin ƙaraye. alheri ya gaida sarki ran autan bawo magajin ila garba magajin garba mai saje magajin mai saje gatan gwaduwa wa wakili ya biya na baba shi ba aljikan auta mai garan ono alaza mutawa sarkin rana magajin yusuf na dabo aljikan sama'ila alaza mutawa Ina godiya da arzikin gama shashen garho na daba sadauki, alaja maka kwana mai yawa, turan giwa na daba sadauki, ala sa ka wanye lafiya. Farin ciki bai wuce wannan ba, ga daga baturiya binta, na ce masoyiyar sarkin karo alhaji ado, na yi gode a cikin albarkacin ga ta bani turmi ba na da kan kuka ba. Alaba da makaranta kuma iyawa, sai mu zo mu shawo duniya. Albarkar toye mazaɓa na abudu, albarkar sarki mai garin birnin Kano. Ina godiya ina ƙarawa bin baturiya, farin ciki ya yi she mu dai, ya aka baro mana abba, na yi godiya na gode. ɗan sarkin katsina dai alhaji usmanu kuma alajikan sarki duka mai turawa da soja alaji hamutuwa hutawa alajikan fulanin ruma ta'ala shiga bar ta mata ina godiya ina ƙara haɓa na yi godiya na gode fulani abba na yi godiya na ce farin ciki ya waka na yayi alaji hamada kwana mai yawa alhamdulillahi wallami da ta habiya ni na yi godiya na gode uwar amincance na Allah na yi godiya na gode fula na abba na gode alaja mana kwana mai yawa farin ciki bai wuce wannan ba idan dai a ci ne ba a sayar ba kaza ta abu doki ta bi jihaki da kayan shimbuda bari na gaida tsohuwar kura muci saiwar gaude umma bai soro da ta zuka hana kaɗi ‘yar hawa tuwon sallah maganin mai haɗama ‘yar hawa magajiyar alele mai makama da makama goma sha biyu alajikan bakama hanza alajikan bakama ɗahiru alajikan bakama aminu na ce alajikan baje ungwagwa makama muhammadu baban tagada da rabi ta'ala shiga ta maza. ina godiya baban ɗan darman da salamatu ta'ala shiga bar ta maza. Da na je maka na je Madina, mun je ziyara, muka je maka dawo lafiya. muka je maka muka ganin umari ina muka je jidda a nan na cika da alhaji malam sani kwanta gora mijin yarsa kaka babban baƙo mijin yar daji maganin ƙasa mai tauri muka je muka dawo lafiya rannan na ci karo da alhaji malam sani kwanta gora mijin yarsa kaka babban baƙo ya ba ni riga a cikin albarkacin mahadin gabar toya mazafa, muka je muka dawo lafiya. Na gode halaliyar mutan kwantagora, na gode maka Muhammadu Sani kwantagora ya biya ni, ya biya ni na gode masa, na gode mijin Fulani dudu, ‘yan sarkin Kano Bayero. gatan fulhanin umma muka je babu ishirwa babu yunwa har muka je muka dawo lafiya muka je ziyara maka muka je madina mun je umara an fulani ta biya mu ta biya mu ba ba shi ba zumuntar fulhanin umma zumuntar fulani mai gadon masar balkisu muka je maka muka je madina mun je umara ta biya mu fulani mai saurin ba ni leshi yar maje haji na gode mata na gode uwar bashirkin bayani uwar lami da na gode miki na godiya uwar fulani mai harara kin bayani na gode miki alaji kanya ya kankani da gafara saude gatan sabuwar Kano na gode, uwar Ibrahim kin bayani, uwar Lami na gode miki. Ina godiya jikar in baka tume, kin bai hana baba shi ba. Zikar Mariya ta biya ni, fulanin mana gode mata, zumuntar fulanin gwarzo, zumuntar fulanin ɗan bata zumuntar fulanin ƙara haye. Na yi godiya na haƙo da zumuntar fulanin ahuwa, zumuntar fulanin sarki na autan bawo magahadin ila. Godiya fulanin dodowa, kin bi hannun na gode miki. ba kuwar mutanen maka da madina na yi godiya a yi mun gaisa gurin alhaji sani jakada ya biya hannu na gode masa ina godiya ina karawa fulha ni duduwa alhaji kan baya da da gafara karkada diman kano kin biya ni ma dalla da in nan dije na yi godiya uwar fulha ni isa kin biya ni kyauta ba biyan ba shi ba. Mu koma ƙofar kudu, mu je mu gado mahadin gabar toya mazafa, soran tuta mu je mu gado mashashen garho na dabo. Idan ya fito ya zauna ya baiwa mai gaske abinsa mai ƙarya ya tsere, ga ɗan abdi na nan na zuwa. Mashashen gado magahadin dabo mai dubin bayi da doki. ada sa ka wanye lafiya. Ina godiya ina ƙara hawa na gode, turan giwa na da ba sadauki, mai masallacin adine mai ƙofar kudu ƙaha biya ne, mai ƙofar arewa na gode ma. Ina godiya ina ƙarawa godiya Ubangijin wakili, na yi godiya na gode, Ubangijin sarkin hatsi Muhammadu. Ubangijin salamar Kano bawansa kaka babban bako, ka biya ni na gode ma. Ina godiya ina ƙara hawa sarki mai garin birnin Kano, tun da ka gaje gida ka zauna, za ka gama lafiya dai baba.
na sha ci ni dai ba zan iya cin abincin da na Amma ka je gidan wata nan ni na wallahi mutanen Nijar sai zuwa aka aka aike su ba ma mutanen Najeriya ko kawai ko kuma bi gidan ba ana kuma ni ne kuma ta kama na abin da suke mu dai idan mun je wallahi ba wanda wa wa wasu ce wanda mu wani wani mutanen Nijar ba za su ce mana Najeriya ba ba su taba hada mu da mutanen Nijar wannan kuma wallahi ta je ta wajen ruwan zafi muna sauki sai wani mutum ya
Tape 3.002, March 22nd, 1979, Kano, Nigeria, The Palace.
Dogon kaya
godiya madalla gatan aliku na gode ta aliku ban raina ba alheri uwa ma ba ɗa mamma alheri godiya nike madalla alheri wanda ya biye mugunta masoyin mutum annabi ne bi mai ruwa ba izka zai mai na yi godiya yalla bai amana ja dudu bilane ta biya ni na gode hajiya dudu bilane godiya ba ta kare ba alfiyar godiya majalla ta biya ta wafin roko ka saya ni ta biya ni ta biya da wadana wallafi godiya majalla hangan da goma ban raina ba ubangiji ya fi ni ya bawa inda aka dau allura Allah bai da bakin garma inda aka dau allura Allah bai da bakin garma na gode kuwa ba da mamma aljar wanda ya fi mugunta na godiya godiya ba ta kare ba alai godiya wa dudu filani godiya wa dudu filani dangan da boba ban raina ba alo yan la can kiransa ba godiya nike labai na godiya uwa ta fiyata masoyi kunun goruba ne ita ce sai ana lashe baki wallafi godiya madalla da addini da zumunci da amana da dabarkon Allah ce dogon kara abun kafa tsaiko na yi godiya madalla na yi godiya madalla alfahari godiya kyauta wallafi sun biya magana ta dangane goma ban rena ba ala da kin waina ubangiji ya bi ni ya bawa dangane goma ban rena ba Shin Roma ya kada ɗan jamage Ayakin ruwa ba zai ci tsakaina ba sai a shekara yau. Godiya ina yi godiya silbarka wata ala yawa rage albarka. Dan Allah ya buɗe ko samu. Madalla, madalla. Ba gayya ba. shanu ku tiri ku zo da maroka alfarin Allah na yi godiya salbarka hajiya zabba ta biya mai waka ta ciro mana godiya salbarka na gwana kuwa ba nono Mazana ne wanda ba mazan wasa ba, so da baran ku ba ya kukan yunwa, so Madalla, madalla. Na gode da arziki da wadata. A'a, yau abin na ce ba. Wani naira goma. Amma godiya da ke madalla. Zainabu mata wanda na gode. Zainabu mata wanda na gode. Allah na gode tangan da goma ban raina ba na yi godiya uwara ba gasa irin duk fana gode aro godiya da iyayen baba da iyayen baba sai godiya nike madalla na gode iyayen baba alheri uwara ba gasa abu mutum abun matansa zainabu abu na gode zainabu abu na gode karo godiya ma ta madalla ta biya da wabin rogo alhamdulillah godiya ta hawa godiya ta hawa Yan godiya da 'ya'yan filanin tsoro, birnin Kano da ta yi kira.
ala yambini ala juti ala waddu asiri ɗiyan Kano fulani da ta yi kira na. Irin sada irin gidaɗu irin maje karofi da dabo. Godiya ni ke mai ita. Irin maje karofi da dabo. Godiya ni ke madalla. Alfara wanda ya fiye mugunta. Tanga da baba lale lale. Kani kai. To ita ce. Na kuma ta da ita Kaduna mai goyon ɗan namiji ko an gamu. Shi ne turin da can. A'a, ko ya
dogon ɗan halar ba wahala kullum maza da nirwala mahilla ta na ce ba faɗuwa ba naira ashirin a baka ni ma ta ba ni naira goma su laifin
Na gode wa ba da mama.
alhamdulillah
Albaru wanda ya biya muku da wawa, masoyin mutum ba wata Baturiya ta binta Baturiya ma binta Baturiya ma binta Baturiya ta binta Baturiya ta kyauta a gaya maki alhaji ya binta za ba ya ilmin ma za ba ya ɗiya amma ɗiyan ma ba duka ba sai wanda abin ya aura shi ake wa roƙo su bikin kasawa wanda ba kifi ga hada kwaɗo ina magana da abin da a cikin ruwa sai baki ya ci ido ke kunya hannun bawan baki ɗiyan fulani sun zai ba sun biya ku ba su da basu in ƙarya nake a jibi jiki na babu kuma kirkama babu yunwa babu rashin maboko in ji alhaji ya lami mai kama da audun lafi magana na ce mata magana yan yara ake ta cewa magana alhaji abin zaki alhaji ya lami Alhaji ya dami ba uwar ruwa da Naira ba goma.
ba uwar Mustafa Ibrahim barka da barka da bikin hajiya da dakin Allah ba barka da bikin ba uwar Mustafa Ibrahim barka
baturiya ta kyauta binta baturiya madalla ta biya ni jawabin roko binta baturiya madalla ano godiya ba ta kare ba na yi godiya yalla bai
ko yana auren tsaffi to baban su ne baban magajin usman usman magajin ai uba ne usman magajin usman yawwa ni ke ni ni ni ni ke matashi wannan hannun allah ya baki ya baki Albarkar yaya na shehu na Allah.
ya baban su ne mana ni ke ni Albarkar ke miji yaya na shehu a san ma abin da zan tabbata.
ai godiya ba san madalla Albarkar yaya na shehu a sa mun hannun sani ba na ɗaula ba na raba wa da bin kankani ba. Yanzu ba salatin maza masu kara salatin shehu annabi.
ya biya mai Yi wurdi.
shehu ya biya jawabin rogo shehu ba faɗi da cikawa ai ban man ba
Allah sa hajiya Fulani. Ki ban yajin da zan zauna in yi lafiya. Allah sa Fulani ki ban yajin da zan je in yi lafiya. Salatin annabi.
Kun ga aikin sarki
Ina godiya da arzikin ku.
Sarkin shanu, Allah sanda alheri.
godiya ni ke madalla. Godiya ma Allah sa a gama lafiya a wani yadda alheri. Bakin wuta ya bi.
wallahi mun gode mu Allah mun gode mu sa ku ma dolar mu da dan masu za a yan masu za a bari yayan masu noma da gangar mu Allah sa mu tafi da lambar
Tallaka da kai da uwa ka uwa ku tallaka baya wa kan ɗan ka ban ka kai da ya. Allah sanya alheri. Allah sa a ban yajin da zan je in yi salatin
ta yi buɗin zakawa ana jikan fulani ana jikan malam inusa ana jikan bakawa a wudalar ubotar kila za a mutu a hutawa ta ce ana jikan fulani ana jikan malam inusa ana za a mutu a hutawa ginin za a ɗauki Hajiya yanzu za mu tafi inin ne.
Ai shi ne ba Ai, za mu tafi ko?
Za a je mata.
Wani ta taba ta ɗauka mata. Eh,
Allah baba Allah na bada shi na roka.
mata da sarkin kanmu da sarkin ninki.
To Allah mai raba karya da gaskiya sarki da mai yau da gobe. Ni baran yi nusa mai ningawa na garba sarkin dangi na alhajiya hawa masoyi habibi masoyi aljanna duniya kowa ya rena gajere bai taka kunama daidai ba maza irin gujiya sai an baza akan san bidi mijin hama matan matan kayar ruwanka na hawa dutse ba ka fargaba malam inusa mai ningawa ne yanzu saya na koma jalla babban hausa mai babban dakin kano uwar gari duka mai babban dakin kano uwar gari duka alhajiya ummata gwada mini yadda ake yi mai bani riga mai bani riga gabala maganin ban ba da mai bani turmi ba turmin da kan kuka ba alhajiya ummata gwada mini yadda ake yi wadda yake rariyan Kano. Alhamdulillahi filani dudu, filani dudu, filani ta gwada mini yadda ake yi. Allah mai raba karya da gaskiya sarki ɗaya mai yau da gobe. Sarkin hijira da mutane, sarkin daga da mutane. Adamu, Ado na Bayero, Ado na Muhammadu, mai garin mutan Kano na yawo ba sai gobe ba. Sun ji Allah ya so, sakamaki ya fushi, ku je ku yi gaba da Allah ‘yan uba ku dangana dole. Ado shi ne ya gaji gidansu a yanzu. Kakin zuma mai kamar zuma, da gani babu tambaya. Sanni da ni ya Adamu, san Kano na yawo. san Kano na yawo, mai kaka da makalitume, mai kaka da mariya, alhamdulillahi na ɗan sarki mai garin mutan katsina, na yan sarki mai garin mutan katsina, irin gidan na duko mai turawa, sarkin Kano ka gwada mana yadda ake yi. jiwa mai wasa maza. jifa mai wasa maza sabuwar kano yar mamman sabuwar kano yar mamman ayya komi da dalile ya kai umma mai farin gida na yan sarkin musulmi a yawo ba sai gobe ba jifa mai wasa maza adamu mai turawa ruwa na ku kifi na ku wudilawa na ku a tabbata dole a bar masa jalla babbar hausa domin shi yake da gida da mutane na ɗan biran abubakar na ɗan biran mai danta na baɗe ke rariyan kano masoyi habibi masoyi aljannar duniya na filani dudu shi ya gwada mana yadda ake na filani umaruwar dare mai dama duniya sarkin kanaran da yanzu kaga ta gani ana ka yayi wuya a kuye ka sanni da ninya masoyi mai daɗin zama ana kika bar mini yan sarkin musulmi ana kika bar mini yan sarkin kasi na ganki na ji daɗi alhamdulillahi jikina ya yi ƙarfi da yan sarkin kano na yanzu kuka kaka na kayi ya uba ni fananya na kayi na ganki na ji daɗi dijan goma tana jiji ko babu tana baban aminu baban aminu baban furai masu ni da gayya ala dukan dan masu gida ala sa a mutuwa butu baban usmanu ahama ya biye kasa wayo duniyan kenan duniya ba gida ce ta dama allah baba allah na fada shi na roka umma mai farin gida dan galadi man kano ana hana mata kadi yar mamma saraki ba gama daɗi binta mai amanan yan sarkin musulmi ga zaman ki ga zaman yan sarkin kano firini an mata ga ta zaune mata tara zan baki kyauta wata tai ruwa wata gari wata tai miki kayan itace guda uku mulkun kina nan wata dole tai maki sarki a jiki mai amana da filani mai amana da filani abba abinda nake kuka yar mai garin mutan katsina usmani na gogo usmani na gogo abba ta yi kira ba ni yanzu ai dole ko da gudu zan ta tashi alaji kan dukwa mai turawa alaji kan dukwa mai turawa masoyi habibi masoyi alaji kan fila ni ma da gabara ala sa mutuwa hutu ala san wace mata mutu mai raba jiba da kaka wayo mutuwa mai raba ba domin sha'anin mutuwa ba wa mai raba da da sai ya ci banki sosai ko kashin aishi ne ya samu na gode dalilin alhaji ya juji a dalilan ta na gano balarabiya baturiya saboda mai zargadi juji na ga turiya a yi dole ya guba da fadanya da kai malama binta malama binta kowa ya ganki ya yi ziyara ya zira na ganki na da jahancin yi dole yo Allah tsaya ki yadda ake domin lokacin aishi ne ya gani binta in ta ga dama da mata takan mata yankan kubaiwa ke ne mai gado da katifa da barko mai matashin kayi da mata aya mata dukar mata ba su ma rana ba su ma wata binta ta yi kira ba tsaya mai zargadi na baki yadda ga amanan allah ga ba su ma rana ba su ma wata ki rike mini binta da gaskiya na baki amana rike ta rike mini binta da gaskiya na baki amana saboda mai zargadi juji na gaba zuma a idona mai amana da yaddin ko mai turawa na gwagwa juyi goma sai wake yau datti da bayi gidan duniya